أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatu a cikin wannan littafi na rifilatul hudud za mu ta shafi na talatin da bakwai قبل الوفاة بيوم أو يومين ويوم السبت أو الأحد وجد النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة فخرج بين الرجلين لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر فأومع إليه بأن لا يتأخر قال أجلساني إلى جنبه فأجلساه إلى يسار أبي بكر فكان أبو بكر يقتدي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمع الناس التكبير يوم الوفاة وفي صباح يوم الاثنين عن أنس رضي الله عنه قال إن المسلمين بينما هو في صلاة الفجر من يوم الاثنين من يوم الاثنين وأبو بكر يصلي لهم لن يفجأهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كشف ستر هجرة عائشة فنظر إليهم وهم في صفوف الصلاة ثم تبسم الحق فنظر أبو بكر على أكبيه ليصل الصف وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة فقال أنس وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليهم بيده صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم ثم دخل الهجرة وأرخى السترة ثم لم يأت وقت صلاة أخرى ولما ارتفع الضحى دخلت فاطمة رضي الله عنها على سيد الخلق صلى الله عليه وسلم فأسر لها سرا حتى أدهكها وأبكاها قالت عائشة اجتمعنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجادل منهن امرأة فجاءت فاطمة كأن مشيتها مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مرحبا بابنتي ثم أجلسها عن شماله ثم إنه أشار إليها حديثا فبكت فاطمة ثم إنه سارها فدهكت أيضا فقلت لها ما يبكيك قال ما كنت لأفشي سرسر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ما رأيتك اليوم فرحا وأقرب من هزني فقلت لها حين بكت أخذتك رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث دوننا آه ثم تبكي وسألتها أما قال قالت ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبل فسألتها أما قال آه فقالت إنه كان يحدثني أن جبريل آه كان يعارضه بالقرآن في كل عام مرة أنه أرده به العام مرتين ولا أراني إلا قد حضر أجلي وأنك أول أهلي لهوكا بي ونعم السلف أنا لك فبكي فبكيت ثم إنه سارني فقال ألا ترين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو نساء هذه الأمة فدهكت وعن أنس رضي الله عنه قال لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليس غشاه فقال الفاطمة رضي الله عنها وكربة أبتا فقال لها ليس على أبيك كرب بعد اليوم فلما مات قالت يا أبتاه أجاب ربا دعاه يا أبتاه في جنة الفردوس مآواه يا أبتاه إن جبريل آه ننعاه فلما إلى جبريل ننعاه فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها يا أنس أدابت نفسك أنت حسب على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب وعن عائشة رضي الله عنها قالت توفى النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي يومي وبين سحيري ونحري وكان إهدانا تعوذه بدعاء إذا مرض فذهبت أعوذه فرفع رأسه إلى السماء وقال في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى ومر عبد الرحمن بن أبي بكر وفي يده جريدة رطبة فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فظننت أن له بها حاجة فأخذتها فمددتها فمددت رأسها ونفضتها فدفعتها إليه فاستن بها كأحسن ما كان مستنا ثم ناول ناولنيها فسكتت يده يده أو سقطت من يده فجمع الله بين ريقي وريقه في آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة kwana biyu ko kwana ɗaya kafin rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar asabar ko ranar lahadi maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗaji sauƙi sai mutane biyu suka riko shi ya fito masallaci lokacin da ya zo masallaci ana abubakar yana jan mutane sallah ana cikin sallah da ya shigo sai abubakar ya gan shi mazuwarka sai yana duba ko jifansa akwai sahu da zai koma na wato zai fita daga limanci ya ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama waje shi manzo Allah ya ce wanda suka riko shi ko zaunar da ni a a hagunsa hagun sayyidina Abubakar yana liman din ka kawo shi hagun sayyidina Abubakar aka zaunar da shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune yana sallah Abubakar sai yana bin sallar manzon Allah sai ya zama Abubakar ya juya ya zama ladan na domin shi in manzo Allah ya yi kabbara ya ce Allah kuwa sai Abubakar daga murya ya ce Allahu akbar sai yana jiyar da mutane kabbara ranar rasuwa a safiyar ranar litinin kuma an samu hadisi daga anas yake cewa musulmai suna cikin sallar asuba ranar litinin da safe abakar yana jagorarsu kawai sai maza Allah ya buɗe labule kun san ga masallaci ga ɗakin na na aisha sai ya buɗe labule daga ɗakin na na aisha ya kalli mutane sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalli mutane ga su suna cikin sallah maza Allah yana murmushi yana dariya suka kalli fuskarsa wanda suka ga fuskar annabi sallallahu alaihi wasallam suka faɗi irin haske da suka gani sai maza Allah yana yi musu dariya abokan kun shi ma yana libanci kuma ya duba ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya dago labule to sai ya dauka annabi zai fito ne sallallahu alaihi wasallam sai yana duba yadda za a yi ya koma baya da in annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito ya zama shine liman ya dauka annabi sallallahu alaihi wasallam zai fito ana zai ce mutane a cikin sallah har sun fitinu kowa munna ya kama shi manzo Allah kamar ya samu sauki zai fito suna munna sai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu nuni da hannu cewa su ci gaba da sallah ya musu cewa su ci gaba da sallah sai kuma saka labulen na ya rabu da su to daga wannan sallah fa gari na wayewa lokacin duha na yi na na fadima radiyallahu anha sai ta zo gai da babanta ta shigo anan ne manzala sallallahu sallama ya mata ya yi mata magana wanda ba wanda ya ji sai ita yawa abinda matan annabi kuma mata annabi sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya sun taru suna nan ba wanda ba ta nan gashi suna kallon su gashi ba su san me suke faɗa ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai na na a Fadima sai suka gana na Fadima tana kuka suka dawo suka ganta tana dariya Nana Aisha take cewa mun taru gaba ɗaya mu babu matar da ba ta nan sai ga Fadima ta shigo gidan yace daman tafiyar irin tafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maza Allah ya mata marafa ya ce sanni da zuwa sai maza Allah ya zaunar da ita a hagunsa sai maza Allah ya yi mata magana sai muka ga tana kuka muka ga ya sake yi mata wata magana bayan wannan sai muka ga tana dariya to na na Aisha ka san ita ce karama na a cikin mata iyayen mumine ne da haka ita sai ta na na faɗi min mata girme ta na eh amma da haka ita ga ta uwa ga ta ƙarama da haka sun fi na ta ce mata ki gaya min me ya gani me ya gaya miki muka ga kina kuka me ya gaya miki muka ga kina dariya ta ce a ni ba zan faɗi sirrin manzon Allah ta ce mata ba zan faɗi sirrin annabi sallallahu alaihi wasallam tunda da yana son ku ji ai da ya gaya mu na ni a matsayin na na yarsa ya gaya wa shine sai nana Aisha ce to ga abun murna ga abun bakin ciki a tare sai ta ce mata shin annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya miki wata magana ne mu da bai gaya mana ba muka kija kuna kina kuka tace ni fa ba zan faɗi sallar annabi ba to wannan magana nana Aisha bata ji me aka faɗa ba sai bayan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu shine sai take cewa wato abin da ya faru mala'ika annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata ne mala'ika jibrilu ya kasance yana zuwa so ɗaya su yi wato abin nan su yi wato ya bujuro masa da alkur'ani wato darinsa to wannan shekara sai zo so biyu wato zuwansa sau biyu yana nuna alama ta cewa lokacin zaman annabi sallallahu alaihi wasallam ya kare a duniya da haka mazala ce na ba abin da nake gani sai lokaci na ya kare kuma ke yake cewa na na fadima ke ce farkon wanda za ta so bina a cikin iyalaina wanda za su so mu tadda ne lahira ke ce ta farko ya ce kuma nan zan je na kama miki waje sai madalla da tafiyata wannan tafiya manzo Allah zai bar duniya sai ta ji ta yi kuka shi ne ta bayan ta yi kuka maza Allah ya ce mata wato ta kwantar da hankalinta yana mata albishi cewa ita ce shugaban mata aljanna ita ce shugaban mata mummune kadi first lady eh ka aljanna eh ita ce shugaban matan al'ummar duniya gaba ki a cikin aljanna shine wannan yasa sai sai dariya an samu hadisi daga anas yake cewa lokacin da rashin lafiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi nauyi sai zama yana suma na na Fadima radiyallahu anha take cewa babana yana shan yana jin jiki sai manzo Allah ya ce a'a banda wannan jin jikin babanki ba zai ƙara jin jiki ba wato wannan shine na ƙarshe yake gaya mata lokacin manzo da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya cika take cewa babana ya amsa kiran ubangijinsa babana ya riga ya tafi firdausi ta ce muna yi wa mala'ika jibrilu ta'aziyya saboda mala'ika jibrilu abokin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam shine lokacin da aka binne shi na na faɗi wa take ce wa sayyidina Anas yanzu ku kun iya zuba annabi ƙasa ya ya ku yanzu wato zuciyarku ta har ku iya zuba ƙasa a kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu saboda ta san yadda suke san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta san matsayinsa kuma wannan kaga darasi ne ga kowa wanda ma yake tunani ba zai mutu bai daina tunda dai wannan shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya fi kauna akan kowa ya fi son shi akan kowa an samu daga nana Aisha ya dala kara tabbata a gare ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu a ranar girki na kusan daman tana lissafi ne amma dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya tare a ɗakin ta ya nemi izinin matan cewa su bar shi gama jinya a nan to ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar girki na ya rasu sa'annan yana kwance tsakanin wuyayena da kirjina ina rike da shi ya ce kowanne an ta zo an mune wa annabi sallallahu alaihi wasallam addu'a akan rashin lafiya ni kuma nakan ina masa addu'a ina masa addu'a sai na ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga kansa yana cewa Allah zuwa ga waje madaukaki shine rafiqul ala wato yana son ya koma wajen Allah madaukakin sarki gaba za mu ji yadda mala'ika ya zo ya tambaye shi yana son zaman duniya ne ko yana son tafiya zaɓi aka ba shi yana son ya zauna a bar shi daga nan yana na tashin kiyama kowa in yanzu yana nan shi ko kuma yana son ya tafi ka ganda kai ne na ya kyale ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in ya roki Allah kai ya tsufa ma Allah zai mar na ya zauna a shekara kawai ya jira amma ina haka ya zaɓi da haduwa da Allah madaukakin sarki yana cikin wannan yanayi sai Abdulrahman karin na na Aisha ya zo wucewa da asuwaki a hannunsa danye na na aisha ta taga annabi sallallahu alaihi yana ta kallon wannan asuwaki ta ce sai na dauka yana son zai zai goge baki ne sai na karba asuwaki a hannun abdurrahman sai na sa yawun baki na na tattauna na tattauna sai na bawa annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce ko sai ya karba yi asuwaki sosai ya goge bakinsa ya ce sai ya bani to yana bani ta ce sai hannun shi ya faɗi ta ce ko kuma asuwakin ya faɗi ta ce sai na yi sa'a Allah ya haɗa yawon bakina da yawon bakin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama a rana ta ƙarshe a ranarsa ta ƙarshe a duniya da kuma ranarsa ta farko a lahira alhamdulillah ونتوب إليك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل عجبتنا في الأمور كلها وجعلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين